أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haduwar mu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 21 ga wata na Rabiul Akhir hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da 28 ga watan 12 shekara 2018 a darasinmu da ya gabata mun tsaya aya ta 84 ta suratul hud to ganin saboda mun hara bayani na annabin Allah shu'aib kenan za mu koma harkon ayar ta annabi shu'aib ko ta 84 kahin nan akwai tambayoyi layan wa kullum nakan takaita tambaya don kataci lokacin namu da yawa magana ta farko ce dan waya cewa an ce idan mutum ya zo ya samu sahu ya cika in yi sallah a bayan sahu ba shi da sallah sai dai in ya jayo wani e maganar akwai ta illa masa'alar ingancin ko gaskiyar maganar lalle akwai ruwaya cewa lasiratin numfar kalfasaf babu sallah ga mai sallah shi kadai a ban sahu wannan ruwa ta tabbata amma a ina ake wannan magana a inda akwai wuri a sahun na gabanka inda babu wuri ruwayar da ta kawo a wishtarar ta ahadan ina ga mai bulugan muram ya kawo can kaje ba can a ta can ma ishara ruwaya ce bata inganta ba wadda ta ce ka janyo wani kowa ya san abin da ya inganta ruwayoyi ingantattu ana har a yi ƙura'a a kan samun sahu na harko inda kasan ba ka samu ba kuma kasan fadar sahun harko a nauta iya cin abin za a yi ƙura'a a yi gwagwarmaya don a samu mutum ya zo tun da wuri ya shiga sahu na gaba kai ka makara ka zo daga ƙarshe daga baya ka janyo shi kame da shi baya wannan akwai matsala ruwaya da ta kawo kuma ka janyo shi bata inganta ba kuma kamar albarin cikin tamamul minna ya kama sa'alar ruwaya ma da take bayani kan cewa annabi ya yi addu'a ga ta alkhairi ga wanda ya sanar da sahu da addu'a mara kyau ga wanda ya cire sahu yaushe za ka cire sahu sahu a gaba na gaba ka cire shi to inda ruwaya ma ta inganta ne to ruwa da ta kawo ka janyo wani bata inganta ba kenan abin da yake kurin za ka in ka zo a kori lazim ka shiga sahu ka yi sallah amma ka zo babu wuri za ka tsaya inda ka samu wuri kun sallaka tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya samu akwai magana da ake kawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duk da wannan ruwaya tana dauka wannan ma'ana wanda ya wani ya zo a makare da gudu-gudu ya zo shiga sahu ya samu a ruku'i manzo ya ce mishi zadakallahu hisan ulata ulata ud Allah kara ma kwadai maka kara to Allah ƙara ma kwaɗe ai gudun abin da gashi shigo da gauga da gudu gudu kwaɗan jam'i ne kwaɗan samun rukui amma ce kaka ƙara da yau mana zana bice bai sake sallah haka akwai ruwayoyi na ga misali akwai ruwaya ta abdullahi bin mas'ud abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair akan minbari iya khutuba yayi magana cewa duka idza dakhala ahadukum al-masjid wal imam raki falyarka'a idan ɗayanku ya shiga masallaci ya ce wannan su ruku'i mutane suna cikin ruku'i ya ce faliyar ka a ne da kudu su sajid ka yi ruku'i tun daga shiga masallaci wannan kan mawa yawon a kan ranar tsakar sahabbai kuma ya kan mimbari yana shugaba amiri a garin makka kuma sahabi na zilabin zubair ce duk idan ɗayanku ya shigo masallaci mutane suna ruku'i ce tun daga shigowarka ka yi ruku'i ce fali duk raki'an ya ce ka yi ruku'u fale dubban raki'an ka yi da kuduku ke yan tahiya a cikin rukuyi haka shiga cikin sahuci ruwa cikin silasa yana albani ya karuwa ruwa da ta inganta ta taurare kenan idan aka ce ka gana an fara sallah tun daga waje tun daga shigowa kuma a gaban sahabbai wannan abin yau kana haka an samu abdullahi bin mas'ud shi da daya cikin na gazar bin wahab ne cikin magabata zai bin wahab ya ce mun shigo masallaci wani aikace ne sun shigo masa wannan ruwa ta abdullahi bin zubair ya yi akan mimbari abdullahi bin mas'ud cikin na tabaran ya karuwa kuma albani ya tabbatar da ruwa cikin sura ta yana shi ya ce mun shigo masallaci da ni da abdullahi bin mas'ud mun shigo liman yana ruku'i tun daga can sai muka yi ruku'i muka yi tahiyya a cikin ruku'i har muka cikin layi ya ce da aka tsare sallah sai na tashi dan in ciko wannan raka'a wanda na samu wanda na yi duku-duku a cikinta zan tashi sai irin sun heri ke ne ya ce na raka ce sallaka ta wuce na ce a kasa musalla ba wani zakewa a takaice yan wako ruwayi kware tabbatattu maganar kurin abin da aka hana in ako wuri a sahu ka shiga babu wuri ka tsaya inda ka samu kwa shi ne magana kwanan kuma wacce ruwa ta labin zubair da yi wannan bayani wanda ya shigo ga zaka zai cayi fadin da alƙa mini sunna wannan sunna ce idan sahabi ce sunna ce kenan abin marfu'i ne ke magana shi kenan shi da ƙashin magana kenan sai magana ta biyu cewa wai mutumin da ya ce ana wani fawo kafirun magana ana wanda ce shi wani ya zama kawuri akwai magana cikin yana ga wanda ta yawon din sun kawo akwai ruwayar illa ruwayar ba ta da inganci ne a ta yana ga cikin tahqiqi da wannan yamishi amru shakir ne ruwaya bata tabbata balle ma ka kanta cewa in ka ce ni mumuni ne kai ka ka zama kafiri wannan sun kama magana wai a cikin tattauna da yan gargajiya ko yan al'ada kuna cewa ko ahlu sunna kamar kuna yaban kanku shi ga manzo Allah ya ce dole ce ni mumuni ne ma ka hurta a ƙarshen ruwaya umman kala ana ana alimin fa jahilun wanda ce ni malami ne jahili ne na daidai ruwaya ba ta inganta ba kun wannan akwai asar wanda ya tabbata abu musulun khawlani ɗaya wanda ake cewa iya cikin manya-manya ko mahi kima cikin malaman tabi'ai wanda da karatu wajen sahabbai wasu ma da cewa ya musu annabi duk iya da zai musulun talabi zo bane ba shi da musulun khawlani sanin cikin malamai magabata abu musulun khawlani ya shigo iraq kuma ce bagdad ya samu majalisi da sahabbai da wanda ba sahabbai ba a cikin majalisin akwai abdullahi bin mas'ud zama wasu iya zamne sai aka tattamana ta kan imani sai irin wannan kalma ta kace kai mai imani ne kamar kai gaga sai shi abu musulun ya ce ana mumin insha Allah ni mumuni ne sai Abdullahi bin Mas'ud sahabi ne shi tabi ne kana ba amma sai ibn Mas'ud ya a kenan kamar ka ce kai dan aljanna ne kenan tunda kai mai imani ne yace ban san ba abin da dare da za ta yi amma abin Allah zai yi a gaba amma dai a yanzu kun ni mumuni ne bin mas'ud ya yi inkari kwarai ce ke na kace maka arshe ne kenan ce ni dai mumuni ne yace zan ma tambaya bin mas'ud manzo Allah yana raye sallama mutane kala nawa yace na san akwai ce mu'minun alaniya mu'minun sarira mu'minun ce mu'minun alaniya kafirun sarira akwai kafirun sarira kuma kafirun alaniya yace bayar ce annabi ya raye mutane kala uku ne akwai wanda yake mumuni a fili haka a ɓoye masu imanin gaskiya akwai kahure gangariya a hili haka a ɓoye wanda ake buga da su ko kuma akwai mummune a hili kahure a ɓoye muna hukai haka da kurkur wannan su ne kada aku a madina ya ce to kai na tambayar ibn zuwa a wata kalar kake na wata tambayar ita ya tabbatar mai da haka ne daga mu imani gangariya sai wanda yake kafuri gangariya daga da kafuri a hili kafuri a boye a hili mummuni kai a wani layin kake ya ce ina cikin masu imani ya ce wani zai halaka ku faminku mummun wa mukun kafirun Allah ce Allah ce na halice ku a cikinku akwai mummuna ku kafuri haka Allah ce kiran kala biyu ne mutane to kai kana ce iya da cikin masu imani ya ce sai a nan ibn masu da ya tabbatar da yasbas imani ya ce ya ce sallallahu ala mu'az sallallahu ala mu'az in ce musu na kawalani ya ce me ma ta karsa me me mu'az kudi azu jabal ya ce ya ce wa ittaqu zalatul al zalatul hakim ku ji tsoron ratsewa ko tuntuban mutum mai hikima ya ce wannan ibn wannan ibn so wannan tuntube ne gaskiya naka inkarin ka ce kai ina da imani wannan tuntube ne saboda ya ce astaghfirullah ba ga dama sabi ne wani sabi ne amma yana ƙauya ya mai ƙauya ɗan wa a takashe na menene maganar cewa mummuni ko ahalu suna shi suke kari lalle ɗan wa mutane asali musulmi ne mummuni masu imani ɗan me ya kawo irin wannan sunaye wannan sunaye kowa sai da musulunci ga ciki a yau yau kai kasar kana sai wani iya sallah iya azumi iya ta musulmi ne amma kuna ji abin da yake wakana a yau a ƙasar wannan ko a tsarin duniya to zai wato hili ya ce ya zagi Allah ko ba yi ba ya zagi Allah in hakika ko in hakika kafirci ne ko mun tabbata ya kafirci ne ya ce ya zagi Allah ya gama Allah magana musulmi ya sallah ya ce wani shi yake mun arziki wani shi ya mun kaza shi yake arziki shi yake kace abu dai kuna ji da wannan zan ka ce zo mumini ne ko kai kake shara ka ce musulmi ne irin wani suna nan mummuni ne musulmi iya salla amma zai kawo sun zaki sahabbai irin ya ce a ku a zaki abubakar a zaki umar zaki usman a zaki aisha ce da karuwa ko musulmi ke ce ba ya ce kace shi musulmi ne an kace mishi dan bid'a ko dan shi ya kace kale shi dan wannan lalacewa al'umma da bin hanyoyi iri-iri na mata a cikin duniya shi ya kawo ake a ware kai da kace musulmi ne wata hanyar ce ta kama wannan ce wannan bai da kuma ce shi dan shi ne da kuma kun wannan ce shi khariji ne wannan ce dan dan me aka ce ash'ariya ne taqidu kowa kuma kowa iya kare abin da yake kan shi hatta ya hakika ba bulka ce ta ce kunna kunna kunna munafikai suna kiran sauran ɗari gaba mana ok ne su ne hakikanin ɗari da ko Ko- to shi kenan haya tsaya ko shi kenan kowa musulmi ne haka ne to wannan lalaci da ya samu al'umma sai ka yi a ware an ga ce musulmi ne wata aƙida yace mu aƙidan mu ta ahlu sunna wal jama'a ba mu da tamu abinda sahabbai suke sahabbai suke kaifi mu shi nan ba mu da namu abinda sahabbai suka rayu manzo ana sahabbai aƙida suka ce tamu ko ce mu ba mutum ba mu da malami ba mu da shehu kaza wani tsara mana wani ta malam wani shi na aƙida mu mu aƙida mu abinda manzan Allah bari ya ishe mu kuma wasu suna ga cewa a'a ya kamata wani ma ya tsara ko kofa a bude ko suna nan suna kira kuma kanta ke wannan shi yasa ake ce ahlus sunna ko a ce salafiya ko a ce kaza duk da ahlus sunna yan uwa yan bambanta ahlus sunna kasashen larabawa a cikin labaru a cikin labaru aka ce ahlus sunna kaza kakka dauka irin ahlus sunna wanda ka sani su ce kasashen larabawa ta ahlus sunna duk wanda bai shi'a ko da iya kiran kabari iya bautar kabari iya layin ahlus sunna irin su iraki irin su afghanistan an ganci ahlus sunna ba gane komai ana hatta masu bautar kaburra ta suke su haka sun zama sunna haka ce su a can haka jama'a wani jawa to mana kace salafi to ana an gane bai bautar kabari bai kiran kowa sai Allah su ne masu rikon yace rikon rikon masu rikon addini yanda yazo su yace salafiya wannan shine bambanci abu kiran wannan sunaye sun zo dan aware dan jima da dan kabewa to mu mun yarda kuma su ma kira sun fita damuwa su ce soyayya diga kaza ne ko da diga shi to mu ce mu tamu manzo Allah shine shehun babba ba mu da ba mu da wani heshi kuma ya wadace mu eh mun kama shi ya ishe mu wannan shine kuna ba wani magana suna in suna ko mun haɗe dan a gane ne eh musulunci shine a gaba kura sai maganar na ga lokacin na kama ci da hakuri yawa kama ci lokacin da yawa to mi da ɗaya ni kanta ɗaya ta magana ta biyu cewa ta uku a nan salama wai ya ba da labarin za a ci turai nassin hadisin da ya inganta ƙarar ya kama suna akwai ruwaya ta albani cikin suna sai ya kata ta magana manzan ya ba su sabai labari a cikin ƙasashen turai ce za a buɗe manyan birane guda biyu amma kuma suka tafi manzon aka wannan tambaya ai ai mun yi tufuta a wannan rasulullahi ya rasulullahi a wannan garuruwa manya da an san zamanin su ne shugaba a turai gaba daya ko duniya ka hurci suka ce ya rasulullahi a wannan buraren guda biyu wacce ce za a fara budewa yace madinatu hiraqa tufutahu awwalan madina biyu ba labari da constantinople da roma roma ta italy na gaba ba su bishara musulmi za su buɗe turai hatta cibiyar kirista za a ci ta na gaba da bishara a wancan zamanin manyan biranen turai guda akwai constantiniya akwai roma su ta cashe ta wannan biranen guda biyu wacce za a fara buɗewa ta neman kiran precision wacce ce ta wajen buɗewa ya ce majalisar hirakal birnin hirakal constantiniya mace yau istanbul a yau ta turki kamar ta turki a yau kowa mai labarin aka cewa wanda aka cewa wannan lamfin da tomar kina lamfin da tomar ta lamfin da tomar aka cewa wani daula somaliya kai labarin ta a cikin tarihi ita ce a nan tun wannan annabi ya rubuta bishara din tun sahabbai dan bayan ake ta fafatawa su ake ya kama ta da annabi ya rubuta bishara kuma suna da imani abin zai kai musulmi bu sare bu sahabbai a je a zo suka huce tabi'a suka zo sai a hijira 857 aka buɗe ta na kasan sakantarwa ta ta miladiya aka bude ma amma ba haka ba tun wani tun shekare shekare ɗin takwas na ana aje ana fafata wannan yaje ya dawo wannan yaje ɗan sahabai irin su wannan wannan wannan wanda yawa a nan ba musa sarki a abu abin ansari iya daga cikin wanda a can ya shahada a cikin turkiya za a kabarin shi yana duk neman abu da allah ba ta buɗe ba sai bayan shekara ɗin takwas na abu wannan annabi ya bishara za a fara bude Constantinople wani idan ka tarihi daga nan da aka bude da wannan ba an bude ta daga nan musulunci ya shiga turai da ya mamaye turai tun daga Istanbul idan aka waye gari har Saudiya har Makka da Madina suna karkashin Amir Mu'minin ne Istanbul sai ku yi a cikin tarihi daga takardun tarihi ko a Saudiya ko a Palestine yau sun yi takardun Turki ne daga Istanbul dan karshen musu shiga musulmi na duniya abdulhamid a turkiya yake ai a turkiya ce tushe musulunci gaba daya daga nan ake ba magana guda tun daga nan har yanzu a cikin inda musulunci ke gaba duniya gaba daya daga nan ake da amiri guda sai muna ga muna san alama muna san na ga muna san fusata ne hijira 1927 sakon wannan tura suka suka mamaye suka rushe daular har yau ake jira Allah kawo da amiri Allah kawo mana shugaba tunda shi musulmi ba su shugaba tun daga shi aka aka rushe shugaban musulunci kenan a turkiya ne kenan wannan annabi wa bushara za a wannan budewa ko akwai budewa ta gaba wadda za a bude ta ba mata kobin kuma muna jiran bude rom ta italiya insha Allah kin sha da ya fara aya ta 80 da insha Allah
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا ake dai da Allah subhanahu wata'ala ke zuwa ga bayi su kuma mutanen madayan mun aiko musu dan uwansu sha'ib qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ya kirayo su kira na tausaya na dangantaka ya mutane na ya jama'ata ku bautata ma Allah shi kadai domin malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta na gaskiya in ba Allah ba bangaren ibada kenan ko bangaren mu'amala wala can usul mikiya da wani mizan ka ko rage abun awo na tiya da ma'auni na yuli inni arakum bi khair ina ganin ku cikin ni'ima da Allah ya muku ta dukiya kenan ka ku bata wannan alkhairi ko wannan ni'ima da Allah ya muku domin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit ina muku tsoron azaba tauni idan ya koda azaba wannan za ta kewaye kowa ba ta barin kowa ya musu kenan hannunka mai sanda su yi hankali da rage ma'auni wajen awo kuma ya ce gaba ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط يا متانينا ku auna ku yi ku cika abin awo na tiya na ma'auni za mu ci na mizir na ma'auni wal mizan haka ku cika abin awo na yauni yanzu me yake wanda ake kai zaki auna mai lingolingo za auna ya gwada kilo da wanda yake na ma'auni ne ko tiya ce ko zaka ko mamene ne abin da ana awo da shi ku cika kuma sai ta yi wala tabaqasu an-nas ashiya'ahum ka ko ragewa mutane ka haƙƙinsu nan ke domin a cikin rage muddi yake cin haƙƙin mutane na yanwa duk da an kawo maganar mizan ko almikiyar duk abin awo mai yadi ne mai auna yara ne mai auna metir ne aka wuce zai misali masu yadi a auna nun metir kaza sai ka sami yadi ka ta rage mishi ko kuma wajen awon yadin ya rage to duk abin awo ko na menene ne a yi ƙoƙarin cika mutane haƙƙinsu haka a ta yi wata ma'aikata ma'aikata ka ɗauki alƙawari za ki aikin awa kaza mai gida ko gwamnati zai biya ka kuɗin aikinka kaza a wata to kenan kai ma haƙƙi ne akan ga mutuka ba ta da ruwa wata amana ce a wuyanka aka ɗauke ka za ka yi aikin awa kaza kenan bai kamata haka kuɗin da gangan don kana ko ɗan gata ko ba gane ka ba kudin ka zo ka yi aikin da mun ga aikin a gabanka kenan kai ma nan ka rage wani haƙƙi wanda yake bai dace ba dan haƙƙin mutane ne aikin awa za a cikin kaƙi daga nan ma kai ma ka shiga layi domin rage wani haƙƙi ne aka biya ka akan shi iya amma ba biya ka za ka yi ce ba kai ba ka yi ma ko ka yi aiki kenan kai ma kamata ka cika haƙƙin da yake kanka yace wala ta'asu fil ard mufsidin kakkuru tahi kuna ana hana nan kakkuru ka tahiya rayuwa da banna a saman ƙasa kenan ku zanto masu gyara bayan an yi gyara ku bata بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ بقية الله خير لكم معناه بقية الله ولا بنا بس إيش بقية الله معناه ريبة da za ku samu a cikin wannan saye da sayawa ku dangana da ita ta yi alkhairi a gare ku da shiga haƙƙi wanda ba naku ba idan baka dama ka sai da ka ci riba eh ta alherin da Allah ya baka riba da ka samu ta wannan kasuwa ko ta wannan aikin ta ishe ka Allah sa mata albarka shine mahi alkhairi gare ku in dai har in kuntum mu'minin in kuna da imani ku dogara ku dangana da abin da kuka samu na riba kar ku cika haƙƙin da ba naku ba wa ma ana alaikum bi hafiz kuma wannan bayani da nake yi wai ba zan zo bane ba tsaya kowa sai ya cika ma'auni a gabana sai an ma'awa kowa a gabana na na rike a a ni ba ni matsayin mai kiyaye aikin kowa kowa a na wa'azi ne isarwa cikon ni mai galgadi ne ba ni da haƙƙin in tsaya he kowa ya auna a gabana an ba haka kaza a ni wannan ba aiki na bane kiyaye aikin kowa a ba na bane aiki na kurin wa'azi ne me ce gaba suka ce قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد qalu ya shu'aib wannan bayani da ya musu suka ce ya shu'aib asalatuka ta'amuruka an natruka ma ya'budu aba'un wa shu'aib wannan sallah ta haka da kake yawan yi na ce kenan mutum ne mai yawan ibada kenan yawan ibada ta haka ce ya ka maka wannan magana ka sa mu bar abinda muka gada uwaye da kakanni shine manufarka shine yawan sallar taka ka sa mu bar abin da muka isko uwaye mu na yi aw anna fa'ala fi amali da ma sha ko ka hana mu mi abin da muka ga dama da dukiyar mu haka idan ai masala biyu ke kira su kada ta Allah da ibada kuma kansa rage ma'auni abu biyu ne ke su kada ta Allah da ibada zai shiga haƙƙin mutane sun sai a kai ne kenan kai wannan ibada ta ka ce take sa ka ka hana mu bautar abin da muka gada kuma mu yi abin da muka da dukiyar mu ce mu muka dama muka tsaye da ka muka rage naka ne kamar kafu ne kenan eh me yasa kenan kamar akwai zargi akan abin da yake yi suka ce to wannan innaka la anta al-halimur rashid eh lalle kai mai hakuri ne eh mai shirye da mutane na Abdullahi bin Abbas iya cewa wannan magana suna yin ta akan hanyar izgili kamar da yake ce kenan eh kai mai hakuri kai muna kenan kai hakuri mana kai tai kai ja kai tai kenan akan mi akan kai wani magana ba ma doka kai tai idan kai haka kai hakurin kai mai hakuri ne kai wani magana kenan dan bai bari yi yake tai kuma kai mai kai mai kai ne mai shirya a cikin garin gata mala kana wazi a cikin gata mala ai bai ga maka iya ga mun dan izgili ba zai ga ya ga sanin sakin wazi sanin sakin wazi haka ke yi aka izgili ne ba dan bai ya da ba kamar izgili ne mai magana ce ta lalle kai mai hakuri ne mai shirya su ba shi aiki قال يا قوم يتدي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال يا قوم يتقبل ذكرى بحسب يا متانينا إن كنت على بينة من ربي ني wannan tattaunawa ko wannan jayayya da muke da ku cewa idan ni ina kan wata hujja da ta zo min daga wajen ubangiji na wa razaqani minhu rizqan hasana kuni ma bana shi ma ba talaka bane eh shi ma Allah ba shi abinda yake bisa maganar na a cika muddi ka a rage shi ma a ciki masu wani abin kinan kuma Allah ya bani ma wadata mana wadata wadda take ta alaq wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu kuma wannan wa'azi da nake muku ni ba na ga ku kaku mana kaku rage ma'auni ku cika ma'auni ni in rage a ni da kudi ɗaya ne yanzu mana bukatar riba ni mana kasuwa ɗaya da kudin shi ba yana abin saidawa kenan ni ban zo ba don in sa in muku umarnin abin da nin sa amshi kenan ni da ku duk ɗaya ne nake cewa ku cika ma'auni ka ku rage mauti ni ma haka nake kenan ba na nihi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma hakum anhu ba na nihin in saba muku abin da nake hana ku yin shi in uridu illa lisalah ni ba abin da nake nihi wannan kira nawa illa a gyara neman gyara muke ba nan ba suka ba ne ba ba aibanta ba ce ba a abinda kullum ke nema ina neman gyara ne kura amma ce mustata bakin yawa ta ke ni ina bakin kokari na ne in isa amma ma tawfiki la billah samun muwafaka abin ne abinda nake wata gare ku na gyara ya tabbata wannan ne taimakon Allah domin bayi kuke na Allah sai Allah in ya so ku shirya ko ku bari idan Allah ya halaka da kuna hana kirni na guri na a gyara amma maganar amsa kiran Allah in yi muwafaka da abu da guri na wani abu ne a hannun Allah ba na wani magana kenan ya ce kuma alaihi tawakkal wale unib ni ga Allah na dogara kuma zuwa gare shi nake mai lamari na gaba daya kenan wannan ni nawa gashi kenan abu ne wata ce ta gari kuma ku bayi na Allah mai rabo ne inda rabo an ba rabo haka Allah rabo shikenan in ba ka jayayya me ce gaba ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد dan wadannan mai da'awa kwarai ya kan darsi kan abu kwarai mutane haka ne kullum haka sun Allah take kana hodi suna hodi ka kawo wannan su ture haka take eh haka ake haka sun Allah tarcin alawa sai mun ji labarin tun da farko ad nuhu hud salih su da kan dai da abun guda ne sai ka ce kamar al'umma sai ka ce gari guda ne tukira kaurin kan eh ko yau haka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am kenan muna bayanin cewa mutane halinsu guda ne al'umma ce domin duka ɗayan adam ne rigimar iri guda ce ya ce wa ya ƙaun na annabi shu'aibu ne yake magana mutane cikin tattama da ya hudu su hudu ya ce ya mutane na la jirmannakum shiqaqi ina muku kashewa kadda a kai ma kada kiyayya ta da ku ta sa an yusibakun misir ma a saba ƙaunin hudu a ƙaunin salih ina muku shi wallahi cewa kada adawa ta da mana da kuka tsane ne kuka tsini kun dan kiyayya ta da ku ta sa kuna nan kun ki amsa kiran Allah ina gaya muku ina muku shi kuna nan ku amsa kiran Allah ba har irin abin da ya sa mutanen nu na azaba da Allah girme da su ko mutanen hud da aka musu iska ko mutanen salih da aka musu tsawa ko ƙwamudu wanda aka juye garin gaba ɗaya kenan wannan su ma idan kwanci baya waɗannan al'umma gaba ɗaya kamar yadda muke da ku a yau ina kira annabin nuhu iya kira suna turewa ya faɗi su faɗi ba sai daba aiki da ra'ayi haka aka yi ta yi kan ba komi ɗaya rana kwaram allah zo da azaba tarwa ta halakar da su hannu an aka annabi hudu salamu shi ma haka yake yadda muke da ku shi ma haka ya rayu ya hodi su ce a ya kawo wannan su kawo wannan haka aka ta rayuwa kan ba komi su ma ɗaya rana lokaci guda Allah ka da azaba haka mutane annabi sale su ma haka ne irin naku gardama da tawilin maganar Allah an kira haka su ma suna yi kan ba komi su ma dai sun da cikin Allah baro su ma Allah halakar da su haka mutane lut lut ya yayi da abin da ya ga musu ya musu kashi ya ga musu suka ta yi kan ba komi ɗaya ranar Allah ya juyo garin gaba ɗaya kiran wannan annabi shu'aib iya musu kashe ne wannan abin da ya samu wa'annan mutane da ya jiro musu kuma kai ina muku gudun ya same ku nan wa menene ya kan yi so da yawa mutum za a wadda kurin ya tsani mai wa'azi sai ka kurin shi dalilin wannan ne kurin bejin ma wazin suna cewa ne ya ɗari su mai ya ɗari shi an ce ma wannan an ce an mani kashi ake a wannan ayi wa'azi don halisun na halisun na daga ko ce bayan zalari ko ce zalari ya ƙari shi wai zai zube sa bejin jin menene ɗin izala ya ce bai wa ma ya shurara shi ɗan izala ce babana ya ce ko malami na ce ba su yana abu ko ta ɗan izala alisuna ne a shi kenan wallahi hadari ne su ma wancan al'ummar haka ya halakar da su wannan ra'ayin wallahi kudin tsanar annaba masu kiran Allah kudin kare da sun su kuma ba ruwansu ba su tunanin girman magana Allah ce ta zama ko Allah ce annabi ya ce menene namu ɗaya a ciki wanne ne a ce maka Allah ga ayar ga hadisin kuma hadisin wa mummun kwashe-kwashe domin ahli suna bai kwashe-kwashe ahli suna sai abin da ya inganta imma ayar qur'ani hadisi ko sahihi haka shi na ƙida ahli suna jama'a qur'ani da sunna ingantatta to an ce maka Allah ya ce kuma qur'anin gashi nan a ko'ina da turanci da hausa da lal gashi nan in tafsirin da gata nan kuma ga hadisan da su ma alhamdulillah me a cikin ahli sunna amma da yawa wallahi zai aikata banna nawa zai malami ne ya karanta eh lalle akwai hadisi annabi ya ce amma mu nan malikawa wallahi na imani wannan inda malika na dare iya da sulda wallahi sai sai da rashi Allah malaka kai sai sai abu ai ce kai maliki ne kai habular ma ta wuce nan inda musulunci da gatanci a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce wai kai ka zama zabaka to nan ba kai ba maliki eh malik malamin sunna ne bai cikin in bid'a kwata kwata da haka ne yanwa kada a dawo da ahlus sunna zance ta sa ku bar rike gaskiya kira dai ake qur'ani wanda Allah ya saukar wanda kowace makaranta ake karantawa ko ina a kade kura a bude a aiki da shi sunna hadisai dai kayan ma a yin da zai ba da magaran ba da ƙasar sun ba shekarar dubu baya da wajen kusan rabi a ɗauko su in aina kaso su ka yi aiki da nassin hadisai suka inganta shi ne kudin kiran sunna kuma wannan ƙuranin ko sunna kakka yi ra'ayin da ɗaya kun ga cewa ayin wuyo mun gano ka za a ƙura'ani don ƙura'ani ba bayo zo ba da abin za ka yi kai zai saba ma fa'inta da magabata na ƙwarai don a riƙe ɗaukan aya ko hadisi a nan ra'ayi shigo a nan ra'ayi shigo ya fita kama aya wata fasar da ya ga dama yau zai kawo bid'a shi sai lalima wata aya ka hujja da ta za ka gane dan bid'a to da kace wannan aya ce hujja kaza a cikin tafsirin magabata wayon tafsirin ke tsuru tsuru babu sai ka maka in zace gawa malama kaza kudin shine a yau ka mana aya kai mun da fasara wannan yan uwa misali ya bin shahara kullu bi fadlillahi wa rahmatihi ko falifaruko zaka falifaruko ga ya musu ƙarfi fadin lafi ramata ka gaya musu da fadin da ramata Allah ya kuwa horon ciki ya ce a wannan aya ce ta maulidi an suka ce ko aya maulidi ce to ka rike shi ko aina malami ko aina malami ka rike bukata malam wannan fasara da kama wannan aya ka ce wannan aya daga nan aka samu maulidi a wani tafsirin magabata aka hudu ko su yi ya gaya ka rike shi za ka san ƙarya ce Allah bai ka maka kuma shi ne domin wa su kansu wanda ta kirkiri mauridin ba wanda ya kawo wannan aya su wace ɗan warkowa su ɗan warkon dala fadiniya wanda ya kawo musafar wanda ya kawo mauridin shi bai taɓa cewa ba wannan aya ce hujjar shi ɗan uwa kakar shawarai ne ka ɗauko ka buɗe kayan bincike na tawai ko ka shiga intanet ka bincike me durijin ki mauridi kun kaka tambaye ni ka samu amsa ɗan wani addini ya wuce gidan wani addini ya wuce da magana ya wuce dirijar addini na duniya ne damar shi da addini kuma iya na a rubuta a rubuta aji ko gaban suka gani amma ana kai ƙarya ya gani ƙarya ce ya huce da makarar ya huce ne da addini addini in musulmi duniya ce gaba daya ka zo ka bincika ka rike malamin wata tafsirin magabata suka kawo da magana kuma ka binciki daga ina mulki ka bincika gurin ka bintabe ne daga ina ya zo za ka san gaskiyar magana kun ga gane ƙarye magana da shi wanda ya faɗi a hiri ba da ɓoyo dole faɗimiya ta suka yi mun ga yadda kirista mun ga yadda kirista suke ma annabi isa isra suna biki ana a shekara ya kamata mu wa mu annabin mu ka kuma ce dole faɗimiya suna cikin daula ce ta shi'a in shi'a su suka fara wannan abin dalilin kirista na yi kuma abin sananne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu koyi da su ya mana kashiyan koyi da su daga nan aka samu to amma kaga yanzu a yau wani na ji kuna ya ci tayi mawa Allah ma ya mudu Allah ma Allah ya ce yayi to ban kare ba to su waɗannan duk to sai ka rike mutum wani malamai cikin wani magabata wanda ya kawo wannan magana kurin mutum zai karya wasu kurin saboda a da an suna ke ma Allah karya ya ma annabi karya kurin don ya kare za a yi shi shi na hadarin in wasu tsoron Allah za a koma ga Allah kurin muna jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da aiki mu ɗauki abin da ya zo da shi mu yi aiki da shi mu rayu da shi kai zan ta kurin a baka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin musulmi mai imani manzo Allah ya huce wanda za a ce an mance da shi mutuna da shi kullum na gama kuma mun homu ga annabi sallallahu alaihi wasallam so muke dukkan rayuwarmu dukkan rayuwarmu zaman mu haka cin mu shan mu tafiyan mu ko mu mu'amalar da mata ta kasuwa so muke me yanda yayi sai mutum ga muna karanta sunna ana da littafin sunna bukhari kuma suna karantawa so ake a rayuwar da ya rayu to yawan wanda kake rayu ya zaka binci wanda kake ya zaka binci Allah kullum cikin rayuwar muke kullum tare muke da rayuwar shi amma wajen lalaci da shi da ƙarya da zabi san manzon Allah to shi Allah gawata mana haka yanzu kenan so da yawa to shi daga wannan shi ne tushen wanda ya fara ya ce maka manzan Allah da ka rike shi a wani littafai tun da akadari har zuwa mu dawana da tun da kan a makarantu ko an yi babar idi biyu kowanne ce gawata malam wanda ta muke ake gaba da rufe kanta a makarantunku tun da akadari har zuwa mu dawana a wani littafi ko kawaidin wanda ma bai da asalin magana a ce ga inda zo ko akadarin ko ishimarun ko iziya ko risala ko askari da musu ba ko zuwa madawula ko motsa ko bukhari musamman kai ta zara mishi littawan da ake suke karantawa a wanne ne aka yi babu maulidi babu to duk wannan bisan manzan allah ne ko kuwa bisan shi bane ba ko jahilai ne su ma eh sai bi ne su ma jahilai ne irin mu da musiba musiba ake kai kuma jahilai ne ko bisa adaba ne ko abubakar su ya kayan duniya biyu ba shi abubakar sa annaba abubakar ba wallahi in ba karya ba ba mai kama ruwa ko mai rauni ko mai rauni wallahi ya ta karya karya ko mutum karya ce na maka sa kuna da rashin kumya mutum ya karya kurin amma ce maka wanka abubakar ko umar ga ruwa mai rauni ma allah a ce ga hadisi da ifi da ifin ruwaya da manzo Allah ya mudu ce su kamata babu wannan ma kuma mutum ya kirkiri ya ce har ma wata musulmi ya ce ai dana maulidi ya danna da kadar kuma turin wani magana da wa kake shi Allah ne a ƙur'ani ƙarar ce lailatul qadr khairun alf shahr shi Allah bai san da wata maulidin ba ko shi manzo dole abubuwan ka shi ka mutane da hira halaka ayi ƙarra to yin da wa kake kai tawa shi Allah ya ce hadu wannan ya wuta dubu a tana da nan da rin monodin ba annabi ba ayi monodin ayi azkar wai ko da hira ko mutum ya ajiye hira ai da manzon Allah akai akai daram akai wani na sa Qur'ani din ba manzon Allah ba ayi kaza ko da ya ajiye Qur'ani sunna ya akai hira kuma kuma ya kawo al'umma mata da maza kan wannan shi ne gaskiya wallahi ƙarya ce haka shakka wallahi ƙarya ce wallahi ba wani abu kuma ƙarya ce wallahi da suna addini a mutane ka karanci tarihi karanta gani ka kage wanda ce ka jibi tarihi karanta ko ka dauko ta daga shiga kamar ci ko ina ko a malikiyar ko shafiya kaga a yana aka samu abu wannan shine kullun hujjar su haka kirista suna ruwan mu annabi mu dole mun yi su an kace da uwa kwara kanu uwa mai kakannin mu aka ta yanzu wai dan wai a wajen su da abu da isa hatta kai zo na sabo da ake ana hatta kai ana dafili ana saushe ne ana samu dafili a ke bai da mulidi har sai ka shi ba ta mulidi ka shi ba kiran da zumun uwa mai ganin wai mai uwa mai ganin da wasan da bile ba wasan da bile to zan haka kai su da bile ba ki eh da bile ka sai abun har ya cika ba da bile ba ki eh ana bin ga yana da bile kaga da uwa mai ganin da bakin su kurin ya sha bi ga wata daga ɗaya zuwa shi bakin ta da bakin sha ga watan da an kare da mu a da mun kaji muna ara a nan garin da bakin ta shi a yana tare zuwa rasha biyu ne ake abin an kare yanzu abin ya ci gaba nan har wata ƙasar abin ya samun kudi har ma wata muna rakiya domin makarantar ka ba ta kai ma kai ka samu abu amma don haka to in kaga wannan wai su adawa ji suke yi bata ma a har suna rai wallahi wallahi ina tausaya da irin aƙida ina tausaya zai zo bai kumya yawa Allah ƙarya yawa manzon Allah ƙarya bai damuwa don kare ra'ayin shi wala wannan abin tausayi ne kuma Allah muna musu addu'a addu'a Allah shirya da su amin Allah tabbatar wa kan shirya amin Allah shirya da al'umma ba mu ba kuma kina addu'a kuma addu'a muke Allah shirya da su Allah za su gane addinin Allah ba a yi shi da ka ba addinin Allah da na gada ana addinin Allah da yanda Allah ya ce ga Qur'ani nan ya aiko ga sunna ta manzon Allah kuma zalla ya faɗi cewa tarakatu fikum tamsaftu biyu na tattulu biya bada mana dai ruwa yake tabbata na bar muku abu guda biyu mutuka ku rike su ba ku ba bata hal abada qur'ani da sunnata muna fata Allah sa su gani ba mu ada da wani muna adawa da bid'a kuran eh ba mu ada da wani ko su wani mu wannan ada da bid'a muna fata Allah kare mu ita Allah kare mu al'umma bid'a da annabi duka bid'a wuta ce shi hadarin muna gudun Allah ka samu ta Allah shi da mu suka ce kenan yace musu ya mutane na la jarimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asar qawm nuhin ya mutane na ina muku kashe kadda adawa ta da ku ta doke ku ta sa irin abin da sa mutanen nuhu ya same ku ko mutanen hud ko mutanen salih ko mutanen lut yace maqam lutu minkum ba'id mutanen lut ba nesa ba suke da ku ko wajen zamani ko wajen garin ma don garin lul iyana a yau cikin aka cikin palestine cikin palestine ne kiyan su ma ba nesa ba suke in zamani ne ma'urin ne kiyan ba nesa ba ne ba don haka me za ku yi واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم
na'am yace wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku tuba ku nemi gafarar ubangijinku kan kurakurai da kuka yi na baya haka ku koma zuwa ga Allah kuma shine kiran a tuba da ƙarya da aka yi aka ko Allah ko manzon Allah ko bid'a da aka yi a tuba Allah ya yi mana amma mun yi wa ko bid'a ba bid'a ma kai ba bai ijo hata Allah gafarta mana yaga kuma ku zo Allah gafarta mu gaba daya duk abin da ake da aini da mu aka yi muna fata Allah shi da kowa Allah gafarta mana kuraturin da suka wuce ni Allah gafarta mana dan sahabbai sun bauta mu wannan Allah ba sahabbai kuma suka tuba kidan mata abin so a ce a tuba Allah ya yi mana abin da ya huce kinan ku nemi kuma ku nemi gafarar ubangijinku ta laihin da ya riga ya gabata sun matubu ilai kuma ku koma ga inda Allah ke so kinan ku tsaya inda Allah ce ku tsaya inna rabbi rahimun wadud lalle ubangiji na Allah mai tausayi ne kuma mai soyayya ga bayan shi ne Allah so mu Allah tausaya mana ci gaba
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا يا شعيب سكت يا شعيب سنردك كما أنوتي ما نفقه كثيرا مما taqul kai muwa ba ma ma gane maganarka eh ba ma gane ma wanda kike cewa ko kana da ko kana wani mun ma kike fadi ba ma gane me kake cewa amma haka ta ina ma ki aka da gida eh na fara fara ba ka wani malami cikin malami doki aka yi gurgurma su daga ba yake cewa malami ya wai ko laƙani ka samu na gaga magana ita laƙanin mai ce da ba gane ka cikin malamai da an gargajiya da gida ce wai wani laƙanin samu kusan da ƙwarai farkon da awa abin ƙwarai ma yau da saba da shi ɗabi'a ce haka Allah ya bata gauga magana kuma kuma ga gaga kuma ga an ina lokaci ta tauri abin ya balagarci abin ya zayin wannan kaji abin ya take ka kaka ba gaba daya ba ka san me yana da man ta zayi sai ka samu gaba daya wace ai wannan idan ka samu wani idan ce Allah ba ko Allah lagoye mallaya suka ce ya shu'aib ma nafaka kasin ma ta ya shu'aib ba ma gane da yawa da abin da kake faɗa ba ma ganewa wa inna lanaraka fina da'ifa muna kai ba ba kowa bane baka muna kai mutum ne rauni mana baka da wani izza ko kare ko jama'a ba kowa bane kai mutum ne rauni kenan kai ba kowa bane ba suka ce walau la rahatuk in ba dan ba jama'a ka danginka lallar janna da mun je da ba da mun kashe ka kenan nan shi dai ba kowa bane bai da wani kari bashi da mafiya kun za su kare shi kula ba suke suke dan ji dangin shi an ba dan jama'a ka ba dangin ka la da mun kashe ka da jama'a ka kuma ma anta alaina bi aziz kai ba kowa bane ana babbaka da matsayin koli kullum muna diba dangin ka ne kwara me yace musu
قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم إن ربي بما تعملون محيط قال يا قوم أرأتي أعز عليكم من الله إذا جماعة دنكينا كتي جي suka yi matsayi a kan Allah ina muku galgadi ku ji tsoron kamun Allah ku ji tsoron azabar Allah kuna magana dangi na an ba dangi na ba kaza kaza ni ba a yanzu dangin na kuka ji akan girman Allah sannan akwai kashi dangin na suka yi Allah girma a wajen ku a ta'idanku wata kasumuhu wara aka mu zuriya kuma kuka bar lamarin Allah bana kuka kuka watsi shi anan ku kira zuwa ku koma ga Allah ku koma hanyar Allah kuka yi watsi da Allah kuke magana dangi na inna rabbi bima ta'amalu muhit lalle wa ubangiji na abinda kuke aikatawa Allah ya san komai wa ku yi hankali ku girmama mutane ku bar Allah ku hankali ya ce gaba
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فزنا أبو كلام أبو ياكي غايا وازن أنكي بأي يكون يا بكي أبو تكهيش يا قاعدة ينزوت يا قوم يا متنينا اعملوا على مكانتكم كل ساعة lakum dinukum waliy din kowa ya tsaya inda yake ku ci gaba da bannan ku da kuke gunyi wanda ko to kowa ya tsaya kan nashi ku yi naku nima din ni amil nima zan yi nawa eh sofa ta'lamun man yati azabun khuzi za ku sani ni ko ku wane ne azaba ta kaskanci za ta zo ta same shi wa man wakadin za ku san waye makareci ni ko ku kun ce kai ya ce ko kun san waye maganaci da haka wartaqibu inni ma'akum raqib yanzu a tsaka nan an kai karshe kowa sai a yi jiran me zai san kowa ɗaya mu haka aka yi yanzu kenan ana jira yanzu wa'azi ya kai karshe an ƙare ana jira ko yanzu me Allah zai me Allah ce
walamma jaa amruna najjayna shu'ayban والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
Allah ya ce wallan ma ja'a amruna najjayna shu'aban walladhina amanu ma yanzu ai ana zaman jira ko Allah ya mu labari an jira kun abin ya zo lokacin da al'amarin mu na halakar da su ya zo Allah ce najjayna shu'aib mun tsiratar da shu'aib shi kadai walladhina amanu ma'ahu bi rabatin minna mun tsiratar da annabi shu'aib da waɗanda suka yi imani da shi da jin kai rahama ta musamman daga wajenmu suna nan suna garin Allah ya koda azaba Allah ya kare masu imani ya halaka da marasa imani wa akhadta alladhina zalamu sayha sai wa'anna azalimi wannan mutanen garin shi tsawa guda ta kama su fa asbahu fi diyarim jatimin ya ka waye gari ga suna da ciki kamar an ce wuta curu Allah gama da su wani ibn kasir na kama magana mutanen shu'aib ko na kace halaka sai mun zulla ko ko ba kace mun rajafa a kawo rajafa a kawo sai a kawo zulla yace duk al'umma guda ce ta kuma sai mun ce annabi gama annabi shu'abu ya aiko zuwa zuwa ga mutane da dama ka aiko shi a kabila guda ce al'umma guda ce abin da yau kalin muka sirri ke cewa a lokaci guda an musu gilgije an samu hori da bala'i a gari aka gilgije kamar zaman inuwa ce rama ce kowa zai shiga kasuwar girgin kowa shiga girgin gaba daya kowa shiga girgin dalilin samun sanyi sai aka yi tsawa kowa sai yawan sai aka cida kana cin abin da ke motsa ko ke yadda aka yi tsawa sai kasar ta motsa ke duka ci duka yanzu kan abin guda ko an same su an sami inuwar cikin gije an sami tsawa an sami girgizar kasa din al'umma guda ce aka waye gari ga sunan fi da yarin mujasimin ga sunan a gurfane mana da ciki ka Allah ya gano fiha kamar ba su taba zama ba a wannan garin alibi an kare an juye fashi kwarar ciki nan ila fari ce ala buɗe ne madayan kama ba ta zama ya Allah ce ala kamar jin hankali ne rahamar Allah ta nisanta ga mutanen madayan kamar yadda ta nisanta ga samudawa Allah ya gama da su yan wannan haka dukkan al'ummi haka suke ta gardama ta jayayya har Allah ka za azaba muna fata ɗan uwa mutane su gane kiran Allah kiran addinin Allah kira ne ake ka zo ka gyara tsakaninka da Allah ba mu nemi na kowar kona ba wani a kira da muke noma kira ne a zo a rike ƙur'ani da sunna a bar addini da na gada ko ra'ayi ko malam wani shine kurin kuma mun isar kowa na ji bakin namu kenan namu kirawa ne kafin lokaci yayi Allah sa a gyara Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.